ta da amintacciyar murya mai haruffa masu ƙarshe da harkuya. Mahalicinmu da kai mun kato gaciya, Rabbu Allahu gwani wa hadaniya, Kaliki jalla abin sujadar mu ɗaya. masarauci mai sarauta sahihiya wanda nake wa ibada rububiya hakanan shi na kadai ta kuluhiya assama'ullahi husna na khairiya na rike sunanka Allah a tsaniya zan yi raddi ka hana in yi mundiriya dogaro na da isar mai hijabiya ga yabo zan da amintacciyar murya da haruffa masu karshe da harfiya a rabu in kai lamuni na azoniya babu waige ko in ce zami ja baya babu karkarwa bare in yi dawaya zanu wake gwadaban al'ummar duniya in yi raddi na kasida ba zazzagiya babu burga a yaban sayyidil amiya dan ibada ba a sa ujubu dariya ba a yi dan nuna fifi kutsin kaya ikilasi shi yake tsarkake hanya manufa ke ta jadidin hakikiya zan yi dan wanda ka keɓe hususiya ya yi aure daga ɗaya har ga sha ɗaya mahabubu da ka haifa a makiya babu mai kyau na ɗabi'a da halayya da ya kai har a kwatanta shi gayya da masoyi da ya zarce mujin kunya wanda baya yin dabo ko kwaramaliya daha baya ɗaura guru bare laya shugaba gun kan faru usuliya shugaba gun su na ƙarshen su kulliya ga yabo zan da amintacciyar murya da haruffa masu ƙarshe da harfiya sabbabi gun talikai don musan shirya sanadin yanke uzurgun su shakiya zane tsintsin ka bayanan maza na jiya za ku ji iso rukunoni shiya shiya gwargwadon hujja ta mai bi ga malikiya gwargwadon hujja ta mai bin wahabiya gwargwadon hujja ta mai bin su shafi'iya har hana billah da ke bi ga hambaliya za ku ji so nukuda nukuda ziriyar babu dan shi kuwa sofanan karya. bisa hujjojin sahabbai na salafiya zan faro kafuwar islamiya daga haifar abdu dan abdu maraya ba ku raishe madani uban gayya da haraino na halimatu sadiya wanda ba ko sofanan ibilisiya a jikinsa barabo na shaidaniya tsarkakakken asali dan balarabiya bakurai she masu harshe na arabiya shugaba gunsu bilalo na habashiya ga yabo zan da amintacciyar murya masu karshe da harfiya. Ɗaha jagora na Salman na Farsiya, mai abubakar da Umar maza na jiya, mai Aliyu ɗan abi ɗalibi kujiya, zinnurai na silar Usmaniya, daularsa ta gabaci Abbasiya, kafirai sun shakaɗa sai kace kanya. a gurin so ashabu imamiya zane zano oya kunan muhammadiya daga kan uhudu zanyo da kafiya ya zuwa yakin ahazab da harfiya in taho kan na badar kujigwa maiya in dire yarjeniya ta hudaiwiya ko ta bugu murzu da ninkaya da sahabbai suka yo damfarar aniya babu mai kyawun hali ko kwatalbiya da ya kai ai kwatanci bari a taya shi muhammadu fa baya da kyaliya ko da yaushe zahirinsa da nuriya ɗaha baya kyalkyalewa da dariya murmushi kullum a fuskarsa haibaya ga yabo da amintacciyar murya da haruffa masu karshe da harkuya da yana ɗan ƙarami ba ƙuruciya wacce in yara suke yi kiriniya ko yana a tafa kansa a sunkuya ba shi rubu da ciki ko a kwanciya ladabi za ka gani ko na zauniya a mu'amilasa bai nuna wariya ba a bar masa amana ya yi nokiya ɗa haku ugun magana ba shi baudiya ba shi ƙarya ko bayani da shegiya ba a mai wasa kwatancin na zolayya wahayi an kai mai ba tatsuniya ba ƙura'ishan asali babu dauraya hashimi asali babu gauraya kyakkyawa akala babu rawaya akalarsa babu kore da shuwaɗiya bai zamo tsanwa ba ba algashishiya hasken ataba a ko tufaniya ko kwasil ba darhami har zinariya ko lu'ulu da ya kutu kirgayya har zubar da jihada alhaririya ga yabo zan da amintacciyar murya masu karshe da harkuya. Ba su kai ɗaha ba hasken wawalliniya, ɗaha mai hangin da ya zarci mikiya. Mai ganin baya fa ba da tujalliya, ɗaha mai ba da bayanin gabanniya. Karkuce na ce fa ya san fa gaibiya, ƙudura ce daga rabbul magarbiya. wanda ya saukar masa da mu'ujiziya ya ilimta shi da sannan ya maliya ya azanya shi saman mu da kaifiya ya rabauta shi da shaidan na jinniya ya katange shi da shaidan na insiya ya katarshe shi da iblis shaidaniya ya zamanto annabi mursali kujiya a mursali ida ga ulula a azamiya sidi maimu ujiza da ƙur'aniya ɗaha ba dogo ba zankal ya waya. ba gajere ɗan da kusa baya mu wuciya in ya taka tafukansa a tsandariya ka zata hoton kafar ne zanenniya in a yashi ko ya taka su ba shanya ga yabo zan da amintacciyar murya da haruffa masu karshe da harfiya babu shati ko alama fitacciya dan adam ne ba kamar mu ba banya mun riƙe al-islamu kamar iya kulluhum mu usulumu mu yi bayayya don hakan nema muke yin auratayya har musadar da sai har da sayayya karkashin renasa ne mun ka cinikayya wanda ya biye shi fa ya samu kariya zai zamo dimu a kullum a marariya ran kiyama ya katar kuma da sakayya ka galada na zuba sai ka ce shaya kafirai ko su fa sai dai fa izaya banda wawa mai fahar ko kwafankiya mai asarar duniya shi ka danniya shi ka halin bishiyar nan ta shirinya wacce ba ta tuhuwa daga tushiya ta tsoro kan yar uwarta ta bankiya mai hakan za shi ya koka kamar tsanya a cikin dai fa'ido an ka tsawuriya a cikin kwallon ido an kayan hakiya ga yabo zan da amintacciyar murya da haruffa masu karshe da harfiya rabbana kai arziki gunmu dokiya wanda ya zarce na dirham da tsakiya ya fice garke na shanu da godiya a san ma'aiki sai kawai mu yi godiya wanda ya kasa haka shi da soshiya babu bambam da haka ko da tinkiya rankiya ma za ya narko da na akiya a za ya sha casa na duka da cashiya da mahan gurɓa da narka da totsiya za ya koma ɗan zaren nan na tsakiya shi ya kawo kan musu sallawatiya ɗai ciki shi kashe kan musulunciya fari imani da allah rabaniya da muhammadu abun bi hakikiya wato kimo sallata insaniya ku biya zakar kudin ku halaliya wato saumu azumin ramadaniya wato hajju baitullahi haramiya liman istaqaha ilahi sabiliya kun ji tushen islama da taskiya ga yabo zan da amintacciyar murya haruffa masu karshe da harfiya. Uhudu inna tuna sai in ce kayya, don kwamin tabbaka asara da tafiya. Don aran nan sayyidi Hamza ya yi aniya, yayi bakuntar kushewar samar siya. Hindu ta ɗauko haya ta gwanin kibiya, ba habashan ta gwanin jefa mashiya. shi ya jefa shiga hamza a zuciya a har da hantarsa ta yanko da totiya mahamudu ya fusata ya ɗau mahaya zai yi ramko sai ilahu ya ce ayya Asabar ya sahibin sabar kulliya Khalidu ɗan walidu ya yi turjiya da ya hango baraka a sahab mabiya yan baka wanda ka ce kar su bar kuriya daga hango galaba sai su kai zariya sai kwa Khalid bin walid ya dulmiya sai ya hau saran musulmi kamar kanya Khalidu ya yi mana barna da sai jinya dan kai su shi ya doki mijin marya da abu bakar da umar su kai tariya ga yabo zan da amintacciyar murya da haruffa masu karshe da harfiya sai aliyu sai ka ce an kiɗan kuriya sai ya za'are fata ba muhaddayya sun kaɗa sun rikide dukkanin ijiya kawuna ke ta zubarwa ya magarya sai kire arna yake sai ka ce kirya kankace kan zulfa arna fasun karaya sai muhammadu ya cece ali ya tsaya karya karar da ƙuraishu da sharaɗiya wasu an bar su gwagware kamar gafiya wasu na zubu da mugunya cikin tsiya sai bushara daga allah rabbul bariya ga muhammadu fa domin a sanya ko ina hasken ka zai je ya zagaya gashi daula a ta muhammad ta kewaya gashi haskensa a yau har abosiniya masu kaunar annabi har somaliya masu addini na allah ethiopia daula ta islama a turkiya mamaya ta musulma har cikin libya yanzu kanshin musulunci fa har kenya ga yabo zan da amintacciyar murya da haruffa masu karshe da harfiya na ga kwazon su aliyu tunusiya har wa yaudai islam na iraniya koma tushen musuluncin musaudiya mamaya ta mamayo har malaysia har arewa da kasar mu Najeriya a har da sassa na kudancin mu kufuriya iyaye na so musulunci a indiya dan shi dan shi safahar da burtaniya inda ya yi ambaliya har tanzania sun ji kanshin musulunci na libya islam ya yi sansani a algeria yanzu ma zai kafa daula egyptia inda fir'auna ya rayu da kibriya har afirkawa a yankin liberia wani sashen saraliyon ya zai izaya ya daɗe ya yi sansani a sudaniya haka za ya yi mamaya a indonesia yan uwa da na manci afganiya a har amurka da na cewa imirikiya rabu baya alkawar yayi zo baya ga yabo zan da amintacciyar murya da haruffa masu karshe da harfiya na faɗa na kaurara hadda tafkiya yanzu yakin al'ahazabu zanibiya kafirai sun ƙudurin za su yanka wuya na musulmi bana mai bin masihiya da ƙuraishu da haɗakar yahudiya wanda sun waɗa hasan mu jikin cinya don buƙatar su ya ƙaura su sharfiliya a mu ya ci karya ta ilahiya kafirai sun sari baɗi a zawiya yau ina da mafita ko dabarayya sai sahabi masaudin saudiya sai ya ce inna lana akwai makidiya sai ya kukkulla makida ta takiya da ƙuraisho da yahudu hatsaniya kankace kalafa sun kama kwafisiya sai fa iska daga sararin samaniya ta kaɗa ta yi ƙuƙuwa ta yi gaurayya kafirai sai rikita turmutsetsiniya kankace dal babu ko da ɗigon aya kafirai sun sulluɓe sun biraniya ga yabo zan da amintacciyar murya da haruffa masu karshe da harfiya al'ajabi ga musulmi da dubayya islamu peace and taslimiya kun ji addini na so har da lobayya zane yaƙi na badar kuji cuɗanya na gumurzu da aka yi a tantagariya kuji kwafso da ƙashi har da ɓargonya inda jini ya malala da mugunya sannadin tsaye da hukunci na shari'iya in ka gawabta da salon gillime meniya da wucewa ta takuba kamar walƙiya ka ji karar kafurawa ya gyaran ya wani kararsa kamar wanda ke sakiya ka gari ni kafurai da haniniya ran badar an yanta bayi wuyayiya don ku an samu gani ma biladiya wasu sun ka karɓi kalmar shahadiya ran badar shoma gaban izgililiya ya zama ugawa matacce kuciciya da abu jahili nake samfurin hauya wanda ya takura manzo madubiya ga yabo zan da amintacciyar murya da haruffa masu karshe da harfiya ya zuba masa tumbinsa na saniya ya bi hanyar isa ya shirya masa kaya mai gidado shi ya sashi hajijiya da ya doke shi aka bangaren keya ya yi kuma ji ya faɗi kamar taya annabi ya ga yana ta harbe beniya sai fakarkar ruwa yake ya farfadiya ya kusanto shi da kalma siyasiya rabbi ya ce wa ubagun sharifiya ni nake ikon kashewa ni zan raya sai muhammadu jikinsa ya sanyaya sai ya bar iko gurin miƙa wullaya a gurin wanda yake buɗe kibriya ɗan abu ɗalibiya zan karen giya a sai zubar arna kake ji ya dan dinya sai ka ce kwari a fesa fiya-fiya sai da allah ya ishara ta nunaya ga malaku da su je su yi karayya kada ku faru suwa alin rafikiya a sadaukai daga ali sai fatiya ga yabo zan da amintacciyar murya haruffa masu karshe da harfiya. Ango ne na umama da shamsiya, haziki baban Hassan da Husainiya. Indiya agun taufatul ahawaziya, hukun juhuril ina sadika nadiya. Fadimatu alkarimatu gimbiya, in ka ji tsokar annabi kuma waliya. mana azaha ya ce a kitabiya faka da azani kawai babu bawadiya manna azani in ji shi a bala'adiya faka da azallahu sai mu yi a uziya hamza ma ya kashe arna kuna zuriya ya yi fyaɗa ta kaɗanya da zamiya dangwani ne na makama da sabiya zan tsaya nan sai ka ce wata kamariya da batun yaƙin badar in yi jigiya ga hudaibiya da an kai yarjeniya kan hudaibiya bara in yi dajiya da yaban wanda nake yi da rawasa yabe shi da salo na basa kwaciya na yi baiti da kari na bazan faya ga yabo zan da amintacciyar murya da haruffa masu kai harshe da harkuya na yi waka da salo na boboniya na yi waka da amo na fulful lidiya na yi gunji da fatan na babarbariya na ya an an masa da amshin bai rabiya na ya anyo jinjina ta badakariya na ya har toshi a kai da ba'adariya na ya har ɗinki a kai mun da windiya an saka min taguwar nan ba a ganiya godiya ta ni kaiwa kaya kaya ga makagin teku farkon ta har wutsiya ga yabo zan da amintacciyar murya da haruffa masu karshe da harkuya